بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kada ya cancanta abauta masa muna masa godiya yau ma ya ba mu iko za mu ci gaba da gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin umar ibn abdulaziz ke tsohuwar gra a cikin garin bauchi yau wuni na 20 a cikin watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1447 wanda kuma shine wuni na tara a cikin watan uku 2026 a kirgin miladiya idan yan uwa ba su manta ba a jiya mun zo ƙarshen suratul kahfi yau in Allah madaukakin sarki ya yadda za mu bude sabuwar sura fil alida suratu maryam muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu shiga wannan sura a sa'a da ba mu ikon fahimtar daidai ba mu ikon aiki da daidai نعم الله يشفي wannan sura ana ambatanta da suratu maryam wato surar da ta baje kolin bayanin na na maryamu mahaifiyar annabi isa alaihissalam ana kiran wannan suna ne saboda shaharar ko keɓancewa da bayani da ta yi issan na na maryamu alaihissalam ba a cikin suratu maryam kada ya zo ba ba amma babu inda aka shimfiɗa bayanin da abubuwan da suka faru kamar a cikin wannan sura shi yasa ake ce da surar suratu maryam wannan ambato na suratu maryam ya samo asali tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wahala kuma a ce ba daga bakin manzon Allah suka ji ba idan ka ji abu ya shahara bakin sahabbai suna faɗa kuma suka haɗu a kai ta wani yana nuna abin yana da asali daga wajen manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam abdullahi dan mas'udin sahabin annabi alaihi salatu wassalam yana cewa suratu bani suratu bani isra'ila wal kahfi wa maryam wa taha wal anbiya min al-itaq al-awwal abdullahi dan mas'udin yace suratu bani isra'ila wato suratul isra'ila muka kammala kafin suratul kahfi da kuma suratul kahfi da maryam da taha da suratul anbiya min al-itaq al-awwali suna daga cikin alƙawarin farko ma'ana suna daga cikin surorin farko farko da suka sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan magana abdullahi dan mas'udin ya kira wannan sura da suratu maryam wannan hadisi na cikin sahih bukhari da muslim abinda ke nuna sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a wurin su kai sai aka karbo sunan wannan sura haka dan al-imam ahmad da ibnu hibban sun fitar da hadisi daga abu huraira sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yace qadimtul madina muhajiran fa sallaitu wara'a siba' فقرأ في السجدة الأولى سورة, سورة مريم وفي الأخرى ويل للمطففين أبو هريرة يتي نازو مدينة لوكة ناي هجرة ناي هجرة دقى مكة نازو مدينة ناي هجرة ناته مدينة فصليت وراء سباع سيني صلى أبايا صحاب من ذن الله صلى الله عليه وسلم سباع wato siba ibn urtuba wani sahabi ne na annabi alaihi salatu wassalam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yakan bar shi khalifanci a Madina idan tafiya ta same shi yace to da nayi sallah a bayansa kenan yana nuna lokacin da Abu Huraira din yazo siba din shi yake jan sallah da haka manzo Allah ya tafiya kenan to sai ya karanta fi sajadatul ula a raka'a ta farko surata maryam ya karanta suratu maryam kaga abu hurairah ma yace suratu maryam wa fil ukhra wailul lil mutaffifina amma a ɗaya raka'ar kuma ya karanta wailul lil mutaffifina alladhina idza talu ala an-nasi yastawfun shi ma kaga wannan yana tabbata daga abu hurairah wannan sura sunanta suratu maryam shi yasa malamai bai sai sabani akan wannan sura sunanta ba wanda sunanta zaka iya samun wata surar ana sabani akan sunayenta zaka samu wata tana da suraye ne da yawa an ji a bakin sahabi kaza ya ce sura kaza an ce a bakin sahabi kaza ce sura kaza to shi yasa da yawa duk inda aka ambaci sura za a ce suratu maryam banga ana faɗanta da wani suna na daban ba wannan sura suratu maryam ta sauka wato a jerin surorin alkur'ani yadda aka saukar da su ita ce sura ta 44 a jerin saukar da surori ta sauka bayan an saukar da suratu fatir kafin a saukar da suratu baha wato tsakanin fatir da baha domin surorin alkur'ani ba wayanda suke jera a mushafi yanzu muke karantawa haka aka jero su a jera ba a'a wannan aiki ne da Allah madaukakin sarki sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi daga sura kaza a sa sura kaza daga sura kaza a sa sura kaza da haka suratu maryam malamai suka ce ta sauka bayan suratu fatir ta sauka sai aka saukar da suratu maryam kafin da bayanta kuma aka saukar da suratul baha wasu malamai suka ce wannan abin ya faru a shekara ta hudu bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan sura makkiya ce ma'ana an saukar da ita manzon Allah yana makka bai koma madina ba bi ijma'il muslim bi ijma'il ulama malamai duk sun hadu akan cewa wannan surar an saukar da ita wa mandan Allah alaihi salatu wassalam yana makka bai yi hijira daga garin makka ya koma madina ba wannan yasa ma za mu ga tsarinta yana karkata zuwa ga tabbatar da kadaitakar Allah madaukakin sarki tabbatar da uluhiyya da rububiyya nuna cewa Allah madaukaki shi kadai ya halicci bayi shine mamallakin su kuma shi kadai ya cancanta abauta masa kamar dai yadda surorin makka yawanci suke mai da hankali wasu malamai suka ce duk surar yar makka ce wasu suka ce a akwai aya daya wadda ita ba a makka aka saukar da ita ba أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إتت آية سجدا وسكت ونن آية سجدا إتا مدينة سوقا وسبا لما يسكت آية بيوني فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وزكا ce waɗannan ayoyi guda biyu su ne ba 'yan makka ba 'yan madina ne amma sauran surar duka an saukar da ita ne a makka suratu maryam a wajen makarantar madina tana da ayoyi 93 a 99 a wajen malaman madina tana da ayoyi 99 su a wajensu wannan tana da gancura da take da aya 99 kamar yadda waƙi'a take da 99 suka ce aya 99 take da shi amma malaman makka da malaman kufa da na sham ma duk suna ganin ayoyinta 98 ne ba 99 ba mun sha magana akan wannan abin da ke kawo sabanin malamai shine wurin da ake ajewa ayar ba wai ayar ne za ta karu ba a'a yadda surar take agun wayannan haka take agun wannan yanzu da Allah ya karanta ce kaf ha ya ayin sad a musafin da suke dike hannunsa aya aka sa wurin daga an samu aya daya to amma wajen malam madina nan ba aya bace wakafi ne kawai kaga daga nan za a samu me bambanci to shine abin da ke sa kaji an ce wayancan malaman sun ce aya kaza ne waɗannan kuma sai su faɗi daban ba wai ƙari ake samu ko ragi ba a'a wurin da ake aje ayan ne ake samun sabani yawanci malamai masu magana akan dangantaka ta ayoyi da ayoyi da sura da sura idan suka shiga wata sura sukan ce wannan surar da muka aka shiga yanzu cin tana ta dangantaka da waccan ma'ana meye hikibar da yasa da aka gama suratul kafi sai aka sa suratul maryam meye hikimar akwai dangantaka ko babu akwai dangantaka ta wurare daban-daban idan ba ku manta ba surar da muka gama suratul kafi ayar karshe kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada aya ce da take magana akan wato manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma kiran da yake yi akan kadaita Allah da bauta wato uluhiyya kenan ayar ta rufe da nuna wajabcin ta Allah da bauta haka waccan surar ta rufe to waccan surar ta rufe da maganar uluhiyya wannan kuma sai ta bude da maganar rububiyya domin tauhidin rububiyya in ka yadda da shi to ya wajaba ka fahimci cewa tunda ka yadda da rububiyya to ya kamata ka yadda da uluhiyya ba domin tauhidin rububiyya yana lazumta maka tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya mustalzimun li tauhidil uluhiyya in ka yarda Allah shi halice ka shi kadai ka yarda Allah shi yake mallake da kai kai kadai ka yarda duk kaiwanka da komowanka da jujjuyawarka Allah ne baka isa wani motsi ba sai daga nan damar Allah madaukake sarki in ka yarda da wannan to ai ya kamata a hankalce ka gane cewa ba wanda ya cancanta ka bauta masa kuma sai shi kadai tunda ba su yi tarayya da kuwa wajen samar da kai ba ba su yi tarayya da kowa wajen mallakar ka ba ba su yi tarayya da kowa wajen jujjuya ka ba don me za su yi tarayya da wani wajen bauta to wannan yana nuna wato waccan surar ta gama ta rufe da kira zuwa ga tauhidul uluhiyya wannan kuma ta bude da tauhidul rububiyya abinda ke nuna maka wato cancantar rububiyar Allah madaukakin sarki domin surar ta bude da nuna wato iko na Allah subhanahu wataala da abinda ya ga dama yake yadda ta bude da kisar annabin Allah zakariya bayan ya girma ya manyanta ya shekaru masu yawa tsufa ta kama shi matarsa kuma bata taba haihuwa ba ita ba ta girma kuma a lokacin Allah madaukakin sarki ba su da kuma ta yi maganan na na Maryam da irin yadda Allah madaukakin sarki ta aihu ba tare da miji ba ba tare da namiji ba gaba daya kuma ta yi maganan annabi Isa alaihi salam yayi magana yana cin mangoyo duk wannan yana nuna maka rububiyar Allah suka ce to dangantakar waccan surar da wannan suran kira sannan har yanzu wata dangantaka a cikin suratul kahfi Allah madaukakin sarki ya kawo mana kissosi wanda har da kansa yake cewa suna zaton wannan abun abun mamaki ne kamar ko shehu mamaki a wajen Allah am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaban suna zaton cewa wai labarin ashabal kahfi nan shehu komai mamaki ne a cikin ayoyin mu to bari a kawo musu wasu kissosin da suka fi waɗancan abun mamaki an fahimta ko don haka Allah subhanahu wa ta'ala sai bu kawo wannan surar ya kawo kissar annabi zakariya a ciki ya kawo kissar na na maryamu a ciki domin a cikin waccan suran an ambaci kissar ashabul kahfi an ambaci kissar mutane guda biyun nan wadrib lahum mathalar rajulain ja'anna li ahadi ma jannati min anabin ko sannan an ambaci kissar annabi Musa alaihi salam da Khidir a tafiyarsu da suka yi wa yi ƙala musa lifatahu la'abrahu a ta abluga majma al-bahrain au amdi ya huku ba sannan aka ambaci kissar dulkarnaini wa ya tsalunaka an dulkarnaini kulsa a tilo alaikum min zikira ko to duk waɗannan kissosin in kuna mamakin su to a cikin wannan sura akwai wanda ya fi wannan mamaki kun ga allah madaukakin sarki ya tafi da su daga al'a'la fal'a'la wanda wato abinda ya fi waccan na kissan labari wannan surar ba a samu wani abu bangar malamai sun ambaci wani abu da ke nuna wata falala da annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu daga wajensa ya keɓance ta da ita ba sai dai yana daga cikin falalatta tana daga cikin sura ta farko-farko da allah madaukake saukar da ita wannan kawai ya ishe ta falala domin duk wanda ya zo duk wanda ya zo da farko yana da falala akan wanda ya zo a bayan sa'i to sura ce wanda tana daga cikin surorin farko-farko kamar da makaranta hadithin abdullahi dan mas'udin ko mun karanta hadithin abdullahi dan mas'udin da ya ce waɗannan surorin suratu bani isra'ila da suratul kafi da maryam da taha da anbiya min al-itaqil awwal suna daga cikin alƙawarin farko farko-farkon surorin da Allah madaukake saukar da su a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kawai aishe ta falala shi yasa al'imamu ahmad da wasu daga cikin malamai sun nakalto lokacin da ƙwarai abin nan mutanen makka sahabbai waɗanda suke zaune da manzan Allah sallallahu a makka da suka haɗu da tsangwama suka shiga ƙaƙanika yi wahala ta yawa ai manzan Allah ya ce musu zai hijira su koma habasha abubuwa sun dagule duk wanda ba shi da gata mai yawa ba shi da ƙarfin dangantaka to ya shiga cikin matsala ana ta tsangwamin mutane sahabbai sun shiga damuwa sai annabi sallallahu alaihi sallama ya umarce su da su tafi ƙasar habasha ya ce fa'inna bi habalikan layu zulabu inda ku ahad annabi ya ce saboda habasha akwai wani sarki a can ku je wajensa baya yadda zalunci wani shi haka manzan Allah ya masa shaida baya yadda a wajen sazancin ku tafi can to sun tafi kuma shi kuma lokacin yana bin kiristanci ne yana bin addinin nasaranci da suka je suka bayyana da kansu suka ci gashi gashi su mabiya annabi muhammad ne sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce wa ja'far ibn abi talib ɗaya daga cikin wanda suka yi hijira zuwa ƙasar habasha ya ce karanta mun wani abu daga cikin abubuwan da annabin ya zo da shi abinda ja'far ɗan abu talib ya karanta farkon suratu maryam abinda ke nuna daɗewan saukar suratu maryam ya karanta masa farkon farkon suratu maryam kuma da ya ji ya ce kai na rantse da Allah wannan abin da ke cikin abin da kake karantawa din nan mabubbugar su daya da irin labaran da ake kawo annabi Musa ma'ana kenan kamar yadda na annabi Musa daga Allah ne to wannan ma daga Allah ne a lokacin shi bai musulmi ba musulmi ba amma dai mun san kissarsa yadda har annabi sallallahu alaihi wasallama yayi masa sallah abin da ke nuna ya shiga musulunci domin annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana yana zaune a madina ya sanar da mutane shi yana madina najashi yana habasha amma ya sanar da mutane ya ce allah madaukakin sarki ya yi wa najashi rasuwa kuma ya ce abu a yi masa sallah aka zo aka yi sau isa ce asalin salatul ghaib wanda malamai suna tattaunawa a kai shin za a yi salatul ghaib ko ba za a iya yi ba shin take banci manzon Allah ne shi kadai ko ba shi kadai bane sai wanda ba a yi masa sallah bane za a masa haka dai mangalu suna da yawa ba dai mahallin mun tattauna wannan bane kuma mun san cewa shi wannan sarki habashin shine wa annabi sallallahu alaihi wasallam sadaki wa matarsa ummu habiba bintu abi sufyan wanda duk mata annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taba yin sadaki da kai wannan ba saboda wannan sadakin na sarki ne kasan akwai bambanci ko a kowace sura wasu daga cikin malamai suna ambatan meye ne manufofin wannan sura ne manufarta daga cikin abin da malamai suka ambata na manufofin wannan sura suratu maryam suka ce ta sauka dan ta yi martani wa yahudu yahudawa saboda adin suka kirkira na ƙarya tumbuna suka jingina wa na maryamu alkur'ani ya zo ya wanke na maryamu tas da kuma abin da suke jingina wa ɗanta domin abin da aka jingina mata mummuna zai shafi ɗanta shine annabi isa alaihissalam yahudawa sun jinginawa na na maryamu mummunan aiki suka ce mummunan aiki ta yi ta haifuda tunda su ba su yadda da annabtar annabi isa alaihissalam ba su annabi musa kawai suka yadda da shi da lafafin a taura kisa za ku ga nasara su ne suke da abu littafi guda biyu tsohon alkawari da sabon alkawari shi sa tsohon alkawarin nan da sabon alkawari ba wai wani ne ya zauna a daki a cikinsu sai ce bari rubuta muku sabon alkawari ku ajiye tsohon ba wani haka ya dauka a in sun ce tsohon alkawari suna nufin littafin da annabi musa ya zo da shi sabon alkawari suna nufin littafin da annabi isa ya zo da shi amma da sabon alkawarin da tsohon alkawarin duk an dagula su alkur'ani ya tabbatar da cewa duk an caccanza su an yi gare-gare an yi rage-rage kuma ko ba a gaya maka ba ma kai ma an ka karanta daga jin wani zaka ce ba zai yi a ce maganar nan ta Allah ba ce don ba zai yi a ce maganar Allah ba ce kuma tana maganar ga yanda aka yi aka sa annabi isa a cikin kabari ga yanda aka sa shi a cikin kabari ga yanda ya tashi ga yanda aka yi kaza ga yanda aka kashe shi kuma duk a cikin maganar Allah da ya saukar wa annabi isa kafin ya mutu kayan tun da su a wajen su ya mutu to ta yaya wannan tufkarwar ran ta yana da aka waye ya bada sakon kenan bayan ya tafi ne kenan aka sake wahayi wani sai aka sa a cikin littafinsa to alkur'ani ya zo da wannan sura don ya wanke na na maryamu alaihi salam sannan kamar yadda muka faɗa daga cikin manufa shine kawowa labarai tabbatattu ingantattu kuma na mamaki waɗanda suka fi wanda ake mamaki a cikin suratul kafi sannan a cikin wannan surar akwai kira ga imani zuwa ga annabawa wanda zai lazumta maka imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa an ambaci annabawa an ambaci annabi Ibrahim alaihi salam an ambaci annabi Musa an ambaci annabi Isma'il an ambaci annabi Idris duka a ciki surar da yake yar makka ce ta yi magana akan tashin alkiyama surorin makka suna mai da hankali akan kira mutane zuwa ga tashin alkiyama saboda lokacin ƙuraishawa mushrikai ba su yadda da tashin alkiyama ba to kaga ai abu ne mai muhimmanci ya zama ne idan akwai wani abin da yake da muhimmanci a gun mutane ba su gane shi ba to ka mai da hankali wajen musu bayaninsa to shi yasa alkur'ani a cikin surorin makka yana mai da hankali mutuka wajen bayani akan alkiyama da misalsalai da Allah madaukake gina yake bugawa dan a gane cewa fatashin alkiyaman nan mai yiwuwa ne mafi girman manufar wannan sura tabbatar da ubudiyya da kuma girmama sha'anin rububiyar Allah tabbatar da dukkan bayi dukkan halittu bayin Allah ne sannan kuma Allah shi kadai ya halicce su bai da abokin tarayya wannan surar ta yi jinjina akan wannan babi na maganan kadai ta Allah madaukakin saki da yarda da cewa shine mahalicci shine mamallaki shike gudanar da lamari shi kadai duk halittu bayinsa ne shi halicce su kamar yadda alarma ya karanta bayan bismillahir rahmanir rahim surar tana farawa da wasu harufa guda biyar kaf ha ya ayin da kuma sa'ad harufa guda biyar mun yi magana akan alhuruful muqatta'a harufan da suke zuwa a farkon surori waɗanda ake faɗansu a baƙinsu su sai an ji agun malami ake iya faɗa in baka ji agun malami ba to ba za ka iya fada ba wani ya je tangimi lokacin tangimi ba sai yanzu ake yi ba lokacin musabaka shi tangimi dama a lokacin haddar izu goma ake bukata sauran kuma in dai ka iya tartili ka iya karanta qur'ani ka iya hada baki to kawai zaka yi tunda rerewa ake a hankali a hankali kana dan har hada bakin kana jan muryar da haka zaka kai to shine ana budo wani sai aka budo masa suratul a'rafi shi kuma dama izu goma kasa kawai ya iya alif lam mim sad su ne a rubuce ya duba bakin ya duba bakin sai ya ce alamas wai alamas saboda shi bai koya ba bai ji agun malami ba bai san kuma za a karanta masa wajen maballantana sai ake yi to shine malamai suke cewa huruf din huruf ɗin ake fada kamar kafin ne ita kadai suka ce kaf kamar ha'un ne ita kadai suka ce ha kamar ya'un ne ita kadai suka ce ya kamar ainun ce ita kadai suka ce ain kamar sadun ce ita kadai suka ce sad haka ake faɗin su da haka haka ake karanta su kaf ha ya ain sadi haka ake faɗansu alƙur'ani ya buɗe surori da yawa da irin wannan harufa akwai mai ɗaya irinsu ƙaf da nun akwai masu biyu irinsu hamim akwai masu uku irinsu alif lam mim irinsu alif lam ra biyin irinsu masu ƙaha da sauransu ko yasiyin da sauransu akwai masu hudu irin su alif lamim sad da alif lamim ra sai kuma masu biyar irin waɗannan kaf ha ya ayin sad ko ha mim ayin sin qaf mun yi magana a farkon surori da yawa akan wannan mun yi a suratul baqara wanda shi ba anan muka yi wacin a giya ne Allah ya ƙara wa giya da ɗaukaka mun yi a farkon suratul abin nan farkon karatu ma nan da ke nufin wanda muka fari a araf ne ne suratul araf ita ce ina jin farkon alhuruful muqatta'a da muka yi a nan amma saurari guda biyu na can mun yi su ne cin a gyaɗe domin ɗorawa muka yi a karatu mun can domin yi magana a farkon suratu yunus ma mun yi kaɗan a suratu hud ba yusuf ra'adi ibrahim hijir duk mun yi magana akai ba bukatan a ce mu sha doguwar magana ana malamai suna da sabani ne mai yawa akan waɗannan harufa wasu malamai in sun zo kawai sai su ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika kawai sai su wuce abin su Allah shi ya san abin da yake nufi to wannan ne wasu malaman su kuma suna ganin shi ba Allah madaukaki ya saukar wannan sako ne ya saukar man da littafin a matsayin sako na haka ba abin da za a ce ba a fahimci sakon ba a ce ba wanda ya fahimta to bai zama sako aka aiko ba kenan da haka dole a ce akwai wani sakon da aka fahimta a ciki an samu maganganun magabata wasu ce duk sunan duk abin da kaji an faɗa din nan a farkon wata sura to sunan suran ne alif lamim sunan suran ne don haka nan ma kaf ha ya ain sa'ad shi ma sunan suran ne akwai masu cewa sunan Allah ne dan an ruwaito wasu daga cikin suna cewa ya kaf ha ayin sad za su roki Allah kaga suna ganin kaf ha ya ayin sad din sunan na Allah ne wasu suka ce a ba wai fa suna nufin sunan Allah bane a'a suna nufin farko farkon harufan suna isharar ne zuwa ga sunayen Allah kafin su ce kafin ai kafin bi ibadihi Allah maishi ne ga bayinsa ha ce hadin li ibadihi mai shiryar da bayinsa ne ya'un wasu suka ce abinda ake nufi da ya'un ya'un ana nufin da shi karim wasu ce halim su faɗi dai sunan da dai akwai ya'un a cikinsa suna da sabani akan ya'u musamman ya'u ainun su ce alimun bi ibadihi sadun su ce sadiqun fi wa'dihi shi Allah mai gaskiya ne cikin alkawarinsa wasu na duk kowane harafi yana ishara ne zuwa ga wani daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala abu dunkule abinda malamai suke rinjara akan wannan shine alkur'ani da Allah madaukake saukar da shi ne larabawa suke challenging suna kalubalanta suna cewa su basu yadda ba ba daga Allah yake ba to shine sai Allah madaukakin sarki yake kalubalantansu da cewa tunda suna ganin littafin ba daga Allah bane ai ba wasu bakin harufa bane suka zo da Qur'anin nan harufan su ne na larabci da suka sani irin su alifun ne da lamun da mimun irin su alifun da lamun da mimun da sad alif lam mim sad kenan irin su kafun ne da ha'un da ya'un da ainun da sad irin su ha'un ne da mimun ha mim kenan irin su qafun ne qaf shi yasa suka ce mafi yawa inda aka faɗi harufan to za a mace alqur'ani don a nuna maka cewa ana ce musu ne waɗannan harufan ne fa suke haɗuwa su ba da aya a cikin alkur'ani aya ta ayoyi su haɗu su ba da sura tun da kun san harufan kun ce kuma shi ya kirkira to kuma ku je ga harufan nan ku je ku kirkira wannan yana da daiwa daga cikin malamai abinda suke rin jaruwa kenan na ishara da ake yi na cewa alkur'anin nan fa balarabe ne tun da kun ce alkur'anin nan manzon Allah kirkiransa yayi to ku je kuma ku kirkire shi kaf ha ya ayin sad sai Allah ce zikiru rahmatar rabbika abdahu zakariya zikiru rahmatar rabbika abdahu ambatar rahmat da ubangijinka yayi wa bawansa zakariya shine annabi zakariya idnada rabbahu yayin da ya kira ubangijinsa nida'an khafiya kira ƙasa ƙasa kira a ɓoye ƙwana rabbi ya ce ya ubangiji inni wahana al'admu minni ya ce lallai kashi ya yi rauni daga gare ni wasu ta'alar ra'asu shaiban kai ya cakuda da kurkura walam akun bi du'a'ika rabbi shaqiya amma ban zamo dangane da roƙonka ba ya ubangiji na abin tabarwa anan Allah madaukakin sarki ya bude mana surar da ambatan rahama da yi wa bawansa annabinsa zakariya annabi zakariya ɗaya ne daga cikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zo a cikin alkur'ani ba wuri ɗaya ba biyu ba kuma ɗaya ne daga cikin annabawan banu isra'ila kun san banu isra'ila nan da ake ce hudawa mafi yawan annabawa daga cikinsu suke yana daga cikin ma abin da ya sa suka yi hasada wa annabi sallallahu alaihi sallama ganin cewa cikinsa aka saba aikowa annabawa to annabin karshen zamani wanda shine mafi daukaka shine mafi daraja sai sai ga tsammanin cewa shi ma dole ya fito daga kasarsu shine ma dalilin da yasa yahudawa suka yi ta hijira suna komawa yankin hijaz yankin madina shine dalilin kabilun yahudawa aka same su a madina ba don komai ba saboda labarin da suka samu a cikin littattafansu na irin yankin da annabin ƙarshen zamani zai bayyana sai suka ga cewa a wannan yankin ne duk alabu sun nuna cewa wannan yankin nan ne za a yi da aka suka yi ta hijira wai burinsu shine su je su haifi annabin a can to Allah madaukake sarki kuma shi yake yadda yake dama نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون الله إن قدام حقيقي لا ربا واسو بس الدرجة أو أنسان زامن ما أغنس دو تكيما الدنيا أما سي الله مدوك كسكي أوك كدرجة سدعيكم موسى النبي محمد صلى الله عليه وسلم babu wanda ya kamata a ce sun yi riko da addini kamar larabawa saboda babu wanda suka samu daraja sababin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar su da ba a ganin su da daraja a duniya da mutunci amma yau haka ake ganin su da girma da daraja saboda alkur'ani ya ɗaukaka su shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusaluna wa innahu la dhikrun laka ay wa innahu la sharafun laka ɗaukaka ce gare ka wa liqaumika kuma ɗaukaka ce ga mutananka to Allah madaukakin sarki ya bude da ambaton rahamar da yi wa bawansa annabinsa zakariya alhisala annabi zakariya kamar yadda muka faɗa ɗaya daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki manzo ne kuma na Allah tabaraka ta'ala ya zo cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace innahu kana najjara wa ya'kulu min amali yadihi shi kafinta ne aikin katako yake yi kuma abin da yake cin abinci da shi aikin da yi ne da hannunsa yake cin abincinsa to Allah madaukakin sarki yake sai ba da labarin annabi zakariya anan yace wato wannan ambaton rahamar da ubangijinka yayi wa bawansa ne zakariya domin zikiru rahmatu rabbika malamai suka ce ai hadha zikiru rahmatu rabbika abdu wannan ambatar rahmar da ubangijin ka yayi wa bawansa ne zakariya annabi zakariya muka ce manzo ne na Allah anan sai Allah madaukake kira shi da matsayin bawansa Allah madaukakin sarki yana yawan kiran annabawansa da bayinsa saboda kar darajarsu da girmansu da ɗaukakarsu ya sa wasu su ɗauke su a matsayin alloli kuma sai da hakan ya faru sai da hakan ya faru wai suka dauki annabi isa suka ce Allah ne ko suka ce dan Allah ne duk inda zai faɗe shi zai ce bawansa ne dan su gane cewa ba fa Allah bane shi kuma a cikin littafin da suke karanta shi yasa tuka da warwara ce domin a cikin babu ɗin kana karantawa zaka ga an ce bawan Allah kuma an ce bawan Allah kuma kai kuma ka ce Allah ta ina zai zama bawan Allah ko bai zama Allah ai ba zai yiwu ba to Allah madaukakin sarki yana yawan ambaton annabawan sai ce musu bayinsa kuma yana faɗan haka ne a wuri mai daraja in zai girmama su domin nan labarin da za a yi ai girma ne da karramawa da aka yi wa annabi zakariya annabi zakariya alaihi salam nada rabbahu nida'an khafiyya ya kira ubangijinsa imata ya roki ubangijinsa zakariya ko zakariya da madda duk ana karanta kira yana guda biyu tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama a ibna da rabbahu yayin da ya kira ubangijinsa ma na roki ubangijinsa nida'an khafiyyan kuma kiran sa yayi da wato boyayyar murya bai bude muryarsa ba bai daga sauti ba lokacin da yake roƙon Allah madaukake sarki me ya roki ubangiji qala yace rabbi ya ubangiji inni wa hadal azmu mindi Allah madaukaki dai ya san halin da yake ciki ai amma sai ce ya Allah kashina yayi rauni washta'ala ar-ra'su shayban kaina ya cika da furfura walam akun bi du'aika rabbi shaqiyya amma ni ba abin tabarwa bane dangane da roƙonka lokacin da annabi zakariya yake faɗan cewa ya Allah ƙasusuwa na sun yi rauni kaina ya yi furfura wannan fa yana kankan da kai wa Allah madaukakin sarki ne domin shi Allah madaukakin sarki yana so idan zaka roke shi ka karaya ka nuna kai ba kowa bane ba ka isa ba to sai baka domin ka kaskantar da kanka gwargwadon yadda kake kaskantar da kanka kake nuna kai ba kowa bane to gwargwadon ne zaka samu biyan bukatar ka lokacin da kake roƙon Allah shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama za mu ga cewa idan za a tafi roƙon ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam tufafi ma sai a nemi tufafi wanda yake marar daraja a irin wannan zamanin sai a sa manzo Allah yana da tufafin da yake sa wanda zai je sallar juma'a ko zai je sallar idi amma in zai tafi sallar roƙon ruwa tunda za a je roƙo ne to sai a sa kaskantattun tufafi dan a nuna kaskanci wa ubangiji ta'ala wato a nuna kankan da kai a gaban Allah subhanahu wataala dan neman biyan bukata to irin wannan ne annabi zakariya yake cewa ya Allah a ƙasusuwa na sun riga sun yi rauni saboda annabi zakariya ya manyanta a wanda lokacin kamar yadda ya ba da labari a cikin suratu a suratul suratu ali ibrana ya riga ya girma kuma matarsa ma ta riga ta manyanta kuma a wannan lokacin yake roƙon allah madaukakin sarki ba shi aikuwa don haka wannan abu ne na musamman da yake nema abin Allah madaukakin sarki to kaga dan adam a ce yana neman abu na musamman abin Allah amma bai kula ba lokacin da yake nema din kai ka san abin da kake nema babba ne to ya kamata lokacin da zaka nema ka san cewa kana gaban babba ne sai ka samu biyan bukatarka wallahi almathalu alaa Allah madaukakin sarki ba shi da misali amma ko ƴan adam ne ai gwargwadon yadda kake nuna kai ba kowa ba abin wanda kake neman abu gwargwadon yadda za ka samu amma an kana nuna ko in kula kana nuna baka damu ba kana nuna kancewa ni fadna da wasu hanyoyin daban ban samu wannan ba ma akwai wata hanyar daban mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi sallama da annabi yake cewa Allah madaukake yana karban da addu'ar ɗaya daga cikin ku matukar bai ƙetare iyaka ba ko ya gaggawa menene gaggawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine yace na roka na roka ba bani ba yayi gaggawa to shine annabi zakariya alaihi salam lokacin da yake roƙon Allah madaukakin sarki din sai yake faɗan kalmomi da suke nuna shi ba kowa bane a shi a cikin mutanen ma yana da wani ƙarin rauni a lokacin domin ga girma ya kama shi kasusuwansa sun yi rauni ga furfura ta zo furfura kuma kaga alamun mutuwa ne ya mun sha faɗa aiko ba na rayuwar ta gari amma duk da haka sai ce walam akun bi du'aika rabbi shaqiyya ya Allah madaukakin sarki ni tun dama ban zo abin tabarwa a wajen roƙonka ba ma'ana dama in na roƙe ka kana mun yanzu ma zaka mun wato yaqini ana so lokacin da kake roƙo ka ji da yaqini kana cewa Allah na san dama ka saba bani kuma zaka bani na ba ku labarin wani mutum a taɓa bayarwa a wannan masallacin saboda ƙininsa da cewa Allah yake bayarwa ya shiga cikin matsala mai tsanani ya tafi masallaci ya je alwala ya yi raka a biyu ya zauna yana roƙon Allah ya ba shi mafita ke ga wani babban mutum Allah maɗaukake kawo shi shi ma ya shigo masallacin ya yi sallah ya ga wannan mutumin ya takarkara yana ta kirari wa Allah yana kuka yana gaya wa Allah matsalarsa ya je kusa da shi ce bawan Allah ya ce yadda na ga kata karkana tana kana gaya wa Allah bukatarka har kana ta kuka na san cewa kana cikin wata damuwa ne ka yi haƙuri ka gaya min wannan damuwar takala Allah Allah ne kawo ni don in biya maka bukatarka inda shi Allah in zai biya maka bukata ai ba gole yake zubowa daga sama ba hanya yake maka ta inda baka zamani ya ce to kaji abin da nake so kaza da kaza da kaza ne ya ce to duk duk za a yi maka ya gama masa duk abin da yake bukata ɗin ya masa sai kuma ya ɗauki katinsa compliment katinsa sai bashi sai ce to ga wannan katin na kuma saboda kowace rana kan rana ta baci in ka shiga wata matsala ka neme ni sai ce a wannan kan ba zan karba ba ya ce me yasa ya ce to a yanzu ma ba kati nake da shi ba amma Allah ya kawo ka ni na fi so in na matsu in koma wajen sai turo min kai ko turo min wani kaga wannan mutumin wato saboda tsabar yaƙininsa da cewa Allah ne yake yi yanzu da in ya karbi katin wannan mutum ba laifi bane ba amma shi yana ganin cewa kar zuciyarsa ne ta rataye da wannan mutumin ya rika jin kamar shi ne mai masa shi ya fi so kawai ji cewa Allah ne yake yi don haka in ya nema abun Allah Allah zai kawo masa ko ta hanyar wannan ko kuma wata ta hanya umman yattaqillaha yaj'alahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib to shi yasa annabi zakariya alaihi salam yace ya Allah madaukakin sarki ni dama roƙonka da nake tuntuni baka taba tabar da ni ba ban taba nema ka hana ni ba kuma yanzu ma kenan ba za ka hana ni ba annabi zakariya ya roki Allah madaukakin sarki a boye idna da rabbahu nida'an khafiya malamai sun tattauna suka ce me yasa ne annabi zakariya ya boye addu'an sannan yayi a boye bai a bayyana ba wasu suka ce ya boye ne saboda abin da yake nema din a wajen wasu da ba su san Allah ba kamar sa zai zama abin dariya a irin shekarunsa matarsa juya ba ta taɓa koyin bari ba shi ya girma ita ma ta girma kuma a lokacin yaje yana roƙon Allah ya ba shi ɗa wani wanda bai san Allah kamar yadda ya sani ba in yaje sai masa izgilanci to da haka sai koyi addu'arsa amma ya Allah ya ji shi ya sa yake ba mu labari ma duk inda ya ɓoye shi Allah madaukaki ya ji wasu suka ce ya ɓoye ne saboda Allah ya fi son haka Allah ya fi so in za ka roƙe shi ka ɓoye daga kai sai shi shi yasa yi haka ko shakka babu ɓoye addu'a tana daga cin abin da Allah maɗaukaki yake so Allah maɗaukakin sarki yana so ka sirranta roƙonka kai da shi sai yin abin da kuke roƙa tare da mutane to babu laifi ku roƙa tare amma in kai kaɗai za ka roƙi kayanka roƙi kayanka kai daga kai sai shi domin diyan da kai yana jinka suka ce domin daga cikin fa'idodin roƙon Allah maɗaukakin sarki wajen ɓoyewa suka ce ya fi nuna imani da cewa Allah fa yana jinka ba wai shiga ƙwalla ba kuma ka yadda cewa Allah madaukaki yana sare da kai duk inda kake Allah yana kusa da kai yana jin kai yana da iko kuma ya fi nuna ladabi wanda ka zo gabansa kana dan saukar da murya kana cewa ai man kaza din nan ai haka ba wuce ma haka zai ci wani ya je yana kasa kasa da murya me ma'anar kasa kasa da murya yana yi kasa kasa dan yana nuna shi abin tausayi ne amma an kana daga sauti to kai ma kana nuna me kai ma ka isa ya fi nuna ladabi da haka shi yasa ɓoyewan yana nuna ladabi kake wanda kake roka sannan kuma har sanzu ya fi nuna ƙanƙan da kai wanda ƙanƙan da kai kuma yana daga cikin ginshikin ibada zuciyarka ta ƙasƙanta sannan kuma ya fi nuna ikilasi ba duk abin da za ka yi shi tunda ai addu'a ibada ce addu'a ibada ce mai girma ibada to kaga tunda ibada ce yin ta a boye ai an fuso akan bayyana ta duk wata ibada in kaga an ce a bayyana ma to saboda wasu dalilai ne yasa aka ce ko an fuso a bayyana saboda wasu dalilai ko kuma an an fuso an babu laifi a bayyana saboda wasu dalilai amma al'aslu shine ibada an fuso a boye ta ana so a bayyana idan ta wajibi ce ibada dan kar mutane su tuhume ka da baka yi yanzu mai kudi ba a so ya rinka boye zakkarsa an muso ya tallata da fada da cewa ne ya raba zakka saboda kar mutane su tuhume shi da cewa ɗaya daga cikin rukunan musulunci yana da shi kuma ba yi ba a so haka musulunci baya so ka buɗe wa kanka ƙofar tuhuma to shi yasa sai aka ce a bayyana amma idan sadaka ta nafila ne babu laifi don kun bayyana in kuna so ai koyi da ku la'alla in kana yi wasu na ƙasa za su yi koyi su ba to ba laifi ka bayyana amma an ba don haka ba ka boye ta yafi in tubdu sadaka ta fani in mahi wa in tufuha Allah ya ba da lada Allah ran ya ga dai na shanya shi ne da yawa ina ga da wannan ayan ba sai ya karanta ba ko ko da ina ne ba ya fara gengedi ne ka san ana ana tafsirin an ana tafsirin sallan asuba a masallacin zaka je kaga wani lokacin azar ma sai ga yana gengedi naka dai ana ta bayani ana ta bayani ko ba iso aya ba sai sai an gama bayani sai ga shi Allah ran ma yana gengedi wani abin mamaki ma wata shekara da aka yi ba ma alarman ne bangadin ba mai tafsiri ne gangadi ya gama fassara aya an tafi aya ta gaba kuma doguwar aya ce alarma kafin ya gama aya kawai sai ji shiru yana kare aya sai aka ji shiru a shewanin ya gangada to kaga Allah madaukakin sarki sai ce in tubdu sadaqati fa ni'mahi idan kuka bayyanar da sadaka to ma dalla da ita wa in tukhfuha in kuka ga koye ta wa tu'tuhal fuqara kuka bayar da ita wa talakawa fa huwa khairul lakum to shi fa alheri gare ku wa nukaffiru ankum ko wa nukaffir ankum kuma za mu kankare muku zunubanku daga cikin zunubanku to kaga Allah madaukakin sarki ya ce babu laifi dan an bayyana amma a koye din shi yafi to shi yasa kaga wannan abin tunda ibada ne to boye ta yafi ikhlasi addu'a sannan yin abin da kake a boye a hankali yafi tara zuciya waje daya in kana yin abu a hankali zai tattara zuciyarka waje daya ka fuskanci abu fiye da in kwallawa kake to duk wannan yana daga cikin malamai suka faɗa suka ce to shi yasa annabi zakariya alayhi salam lokacin da ya tashi neman wannan bukata tasa a wajen Allah madaukakin sarki duk da abu ne mai wahala ba a saba yin ba fa al'ada a ce mutum ya girma ya manyanta matarsa ta girma ta manyanta kuma dama juya ce bata taba aikuwa ba a lokacin kuma yazo yana roƙon me yazo yana roƙon roƙon da kaga ai wasu malamai suka ce shine sirrin da yasa ma annabi zakariya ya boye dan yanzu ka zo ka samu wani dattijo dan shekara 80 misali matarsa ya shekara 70 ko bari bata taba yi wutun da suke tare kai wata nan sai ka zo ka same shi a masallaci na ya Allah ya Allah ka bani da matata da matata tabarma misali yana faɗin sunan mata ai kasan in yana cewa ka bani da ne za ka yi tsammanin cewa to yana yayi wani auren ne an gane ko yayi wani auren ne in zai samu approval na san ba kowa ke samu approval din ba wato kamar yayi wani auren ne ya aifi ya aifi ya haifi da amma in yana faɗan matar sai ka gane cewa da wani yan shekara saba'in ɗin nan yake so ya haifa shi sa na kawo misalin suna ɗin to kaga in ka ji wannan ai sai ka ce kai wannan fa ko ya samu taɓa hankali ne to annabi zakariya alayhi salam tunda shi ya san Allah don haka ya ɓoye addu'a sai yana yin sa shi kadai tsakaninsa da ubangijinsa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe karatu na gaba za mu ci gaba da bayani akan annabi zakariya alaihi salam da bukatarsa da yake nema wajen Allah subhanahu wataala Allah mu ma ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya Allah madaukakin sarki waɗannan kwanaki masu tsada da muka shiga ka albarkace mu da raya su da sallah da ibada da ambatonka kuma in mun yi ayyukan Allah ka karba ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين